أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin goma ga watan shida watan jimada al'akhira hijira na 1444 wanda shi ya yi daidai da biyu ga watan ɗaya shekara ta 2023 eh? yau goma na'am ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab yau da yin allah ya karatu na ƙarshe ne insha Allah akwai lamba da muka baro a karatun baya kafin mu tashi matashiyar mu hadhihi mas'alatu mas'alatun kabira lamba ta ɗaya a shafi na hamsin da nawa da biyu lambar inda yake cewa a can sama فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم mutumin da ya san ya tauhidi ya fahimci musuluncin nan gaskiya ne ya fahimci ma'anar kalmar shahada amma kuma sai ya ƙi biyayya ga wato ainihin abubuwan da kalmar ta lizumta ya ƙi shiga musulunci tare da ya san gaskiya ne to wannan kafiri ne mai inadi kafiri ne kufuru mu'anadatu kafirci na kangarewa kamar fir'auna da shaidan da sauransu wato an ce kafircin fir'auna na inadi ne kafircin iblis na inadi ne duk da kasancewar iblis za a iya cewa kafircin shi ya shiga ta hanyoyi da yawa akwai inadi din tabbas akwai kuma istikbar an gane ko akwai girman kai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin hakan nan shi ma fir'aun kafircin shi zai zama na inadi zai zama na girman kai so istakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi al-haqq an gane ko duk da kasancewar istikbar shi ke lizumta al'inad mutum yana ganin ya fi wanda aka aiko da addinin tonin zai sa ba zai yi biyayya ba wa kafircin su abu jahal tunda su duk da ba fifiko suke gani ba amma shi saboda tsabar asabiya irin tashi ya ganin da kabilar su ta makhzum da kabilar hashim wato suna kunnen doki a gurin daraja da za'ama a cikin ƙwarishawa duk abin da hashim suka yi su ma makhzum sai sun yi yanzu ta yaya zai zo za a samu cikin hashim a samu wanda yake annabi ne kuma babu wani annabi bayan shi kenan balantana su ma a samu cikinsu an gane ko to kaga istikbar ne ya haifar da al'inad to a ƙasa sai ya ce in katama alhaqqa ma'al ilmi bi sidqihi fa kufru fa kufru aljuhud wal kitman idan mutum ya boye gaskiya tare da ya san gaskiyar abun nan na ya san gaskiyar musuluncin nan to wannan kafirci ne na juhudi shi ma dai irin kafircin su fir'auna ne ce wa jahadu biha wa sai qanata anfusuhum dhulman wa uluwa fir'auna bai bayyana musulunci ba sai da ya tabbatar ba zai fita ba sai da ya tabbatar an wato alaikun salam alhamdulillah masha Allah sai da ya tabbatar an riske shi sannan sai sai amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin kagan da tun baya faɗa haka kuma aiki ya gazgata da shi kenan to amma da yake yanzu ya faɗa ne yana ganin cewa ba zai tsira ba inda ya san zai tsira ba zai faɗa ba to da ka kaga ba daga zuci ba ne ba ina fata an fahimci wani amma dai a zuciyar shi ya sani in kiyadi ne bai yi ba bai yi biyayya ba wannan kafirci ne na juhudi kuma kafirci ne na kitman kitmanul haqq an fahimci wannan ko sai ce qala ta'ala wa jahadu biha gashi nan ma shi wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah subhanahu wa ta'ala yana magana cikin suratul naml ko akan fir'auna da shi da mala'in shi shi da ministocin shi su hamana ya ce wa jahadu biha sun yi musunta sun yi inkarinta ko sun yi inkarinsu ana nufin ayoyi da hujjoji da annabi musa alaihi salam ya zo musu da su domin ai a baya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin sai ce wa jahadu biha kaga damiri yana komawa zuwa ga al-ayat sun ƙaryata waɗannan ayoyi wanda duk inda ka ji an ce aya alaikum salam ta annabi Musa alaihi salam in dai magana ne tsakanin shi da Fir'auna to mu'jiza ake nufi domin ba a saukar da turawa sai bayan halakar da Fir'auna kamar yadda siyakin ayoyin Alƙur'ani ya nuna to da haka ayoyi na sanda ta koma maciji ya sa hannu a wuyan riga ko a hammata ya haske da sauran ayoyi guda tara da Allah ya aiko shi da su su Allah su fir'auna sun yi inkarin su sai Allah ce wastaiqanataha anfusuhum duk da kasancewar zukatansu sun sakankance da su sun tabbatar da cewa gaskiya ne a cikin zukatansu me yasa ba su bayyana ba zulman wa uluwa su da zalunci da kuma uluwan nuna isa da ɗaukaka su da ganin su cewa suke sama da ainihin banu isra'ila ta yaya za a yi su yi imani da shi kamar yadda cikin mu'minun ne suka ce a nu'minu libasharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun ta yaya za mu yi imani da mutane biyu irin mu alhalin dangin su yani banu isra'il sun kasance masu bauta gare mu duk da ba bayin su bane wato sun yi istibadin su sun bautar da su ne karfi da yaji ka nuna musu mulki da iko an fahimci wannan ko wannan ya ja mishi uluwan yana ganin shi wani ne in an kwatanta dangin shi da dangin annabin Musa haka shakhsiyar shi yana ganin shakhsiyar shi tana sama da shakhsiyar annabin Musa shi yasa yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bi falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin allati fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin an fahimci wannan ko suratun namli aya ta sha hudu shine aya wa jahadu wa qala ta'ala Allah ta'ala ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wannan su kuma yahudawa kenan yayin da abinda suka sani din ya zo musu sai suka ainihin wato kafaru bihi sai suka kafirce mishi fala'anatullahi alal kafirin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata akan wato ainihin kafirai wanda shi ma nan yahudawan madina sun kasance suna wato ainihin in suka samu matsala da su da mushirikan madina suna ce musu za mu ci nasara a kanku idan annabin ƙarshen zamani ya fito a cikinmu idza ja al-maw'udu fina qatalnakum bihi qatla adin wa iran idan wannan da aka yi alkawari annabin ƙarshen zamani in ya zo a cikinmu to za mu haɗa kai da shi mu kashe ku irin kisan da aka yi ma'adawa iramawa shine Allah ta'ala cikin suratul baqara yace walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru yastaftihun yastansiruna shine suna ganin za su ci nasara akan kafirai da zuwan shi shi littafin da annabin da ya zo da shi Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yayin da abun nan da suka sani ya zo musu shi annabin tunda akwai sifofin shi da alamomin shi cikin littafin da shi littafin na alqur'ani ya zo yana gazgata at-taura da linjila da littafan da suka gabace shi amma kuma kafaru bi sai suka kafirce mushi da aka ma tutsiye su suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay shi yasa Allah ya ce fala'natullahi alal kafirin tsinuwar Allah ta tabbata akan kafiri kaga sun san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma kuma suka wato ainihin ƙin imani da shi wanda ya arifuna kama ya arifuna abna'ahu haka Allah ya ambata wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu waɗannan da muka ba su littafi suna sanin littafin sun gane shi kwarai kamar yadda suke sanin ko su gane wato ainihin ƴaƴayensu wa inna fariqan minhum fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun kuma lalle wasu bangare daga cikin su tabbas suna boye gaskiya alhalin suna sani kaga ya ce fariqun minhum yana a cikin su akwai waɗanda ba haka suke ba wanda wani gurin cikin Ali Imran yace laisu sawa'a ba duka suka haɗu akan abu ɗaya ba akwai wanda in sun ga gaskiya suna karɓa haka musu Abdullahi ibn Salam lokacin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zo madina ya ce falamma ra'aitu wajhahu araftu annahu laysa biwajhi kadhub daga ganin fuskar shi ma sai na san kai wannan ba makaryaci bane ba haka ya'rifuna kama ya'rifuna abna'um yace shi wallahi ya fi wato gazgata annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah ya aiko fiye da yanda yake gazgata dan shi a matsayin shi ya haife shi so da wannan tabbas ne garanti ne wancan kuma ba mamaki tun da matansu la'alla an gane ko an yi wata kala aka haife shi kamar yanzu ɗan shi'a ne in dai zai girmama mahaifiyar shi da ta haife shi wajibin shi ya girmama nana aisha da sauran umaratul mu'mini na fiye da mahaifiyar shi domin wannan garanti ne alkur'ani ya ce in dai kai mumini ne wa azwajuhu ummahatuhu kai kuma wannan maman taka baka da tabbas kawai dai baka da ainul yaqini baka da haqqul yaqini kawai ilmul da yaqini ne ka ji an ce ita ta haife ka watakila sun toka akai ba a gaya ma ba ba ana samu ba to nana Aisha ta zan mahaifiyar ka shi yafi garanti akan mahaifiyar da ta haife ka ko da a gaban ka ta haife ka balle ma ba zai yi an fahimci wannan ko dan abin da Allah ta'ala ya ambata a Qur'ani ko ya bada labari shine a ƙarshen gaskiya wa man asdaqu min Allah qila man asdaqu min Allah haditha an fahimci wannan ko to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu din shine annabi sallallahu alaihi wasallam da al-Qur'an al-haqqu min rabbika wannan alkur'anin da aka baka shi to gaskiya ne daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin karka kasance daga cikin masu kokonto ko shakka akan shi malam yace wa in intafa amalul qalbi wa amalul jawarih ma'a al ma'rifati bil qalbi wal i'tiraf bil lisan fa kufru inadin wa istikbar ka kufri iblis wa kufri ghalib al yahudi الذين شهدوا أن رسول الله أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيره idan ku aka samu koruwar aikin zuci da kuma aikin gabbai bai gazgata ba kuma bai yi aikin ba tare da a zuciya san cewa musuluncin nan gaskiya ne wal itiraf bil lisan kuma ba a samu itirafi kenan zai shiga cikin wa inin tafa amalul qalbi wa amalul jawarihi wal i'tiraf bil lisan in tafa al i'tiraf bil lisan in aka samu koruwar aikin zuci shine da musuwa ko da kuma koruwar aikin gabbai shine aikin lazimin musulunci shine kamar yin sallah da sauransu sannan aka samu koruwa ta itirafi da harshe bai kalmar shahada ba ma kwata-kwata amma tare da kasancewa a zuci shine ma'al ma'rifati bil qalb sanin zuci ba kudurin zuci bane ba an fahimta ko sani daban akadi daban to an samu koruwar aikin zuciya shine niyya da ikhlasi bai kulla ba a zuciyar shi kuma bai aikata ba bai zo yayi sallah ba a matsayin shi musulmi ne yanda munafikai suke yi sannan kuma bai furta ba a baki inda munafukai sukan zo su ce na shahadu innaka la rasulullah kaga ya furta amma kuma ƙarya yake to su waɗannan duka ba su yi ukun nan ba ba su gamsu ba a zuci dan ba su aikata ba a aikace ba su furta ba da harshe amma sun sani a zuci cewa gaskiya ce wasu dalilai ne suka hana su su yi biyayya dalilai da suke ruguzazzu dalilin su su yahudawa misali me yasa aka aiko shi cikin banu isma'il bai zama cikin banu ishaqa ba shine kawai dan su da kansu wasu daga cikin su suke gaya ma wa mu'minai in tuti'u muhammadan tuflihu in kuka yi ma annabi muhammadu biyayya sallallahu alaihi wasallam za ku tsira ina fata an fahimci wannan kamar yadda Allah ta'ala ya bada labarin su a cikin alqur'ani mai girma وإذا خلوا إلى شياطينهم تمنافقين بأسكن دي بكرا أما وجه وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون كافون قدشان صفحة قدشان ثانية أكو أنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلا بعضهم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم sai manyan yahudawa sai su dinga ce ƙananan ta yaya za ku dinga ba su labarin abin da Allah ya sanar da ku su ba su sani na cewa annabin gaskiya ne suka ce musu in kun mai biyayya za ku tsira sai ta yaya za ku dinga gaya musu liyuhajjukum bihi inda rabbikum dan in kun ya kenan sun samu hujja ranar gobe da kiyama an ubangijin ku yace me yasa ba ku yi imani ba sai su ce ai su da kansu ma sun gaya mana annabin gaskiya ne kuma suka ki yin biyayya ina fata an gane kenan sun sani sanin zuci amma ba su kudurta ba kuma ba su furta ba ba su bu ba an fahimci wannan ko to su ne waɗannan fa kufru inadin wastikbar to wannan kafirce ne na inadi da kuma istikbar kaga kenan suna haduwa akwai wanda nau'ukan kafircin shi kala kala ne bayan kangarewa akwai kuma girman kai saboda sun sani suka kibi sun ki karban gaskiya sai ce kamar kafircin iblis iblis ya san annabi adam ke kan gaskiya amma ya ki wa kufri ghalibi al yahud da kafircin mafi yawancin yahudawa mafi yawancinsu suna sane da musuluncin gaskiya ne suka ƙi biyayya allazina shahidu anna rasula ala haqq wanda suka tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne walam yattabi'uhu amma ba su mai biyayya ba amsali huyay ibn akhtab misalin huyay ibn akhtab wanda kaga to ba za a kira shi surikin annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma dai diye shi tana cikin ummahatul mu'minin safiyatu bint huyay wanda da sunanta wato ainihin barra na sallama ya mai da ta safiya wurin da zainab bintu jahshin da barra take annabi ya mai da ta zainab an fahimci wannan ko juwairiya bintul harif afon ita ce da sunanta barra annabi ya mai da ta juwairiya na to safiya ita annabi sallallahu alaihi wasallama baiwar shi ce sai ya yanta ta ya mai da yanta ta a matsayin sadakinta lokacin da aka yi yakin khaibar to kafin ai khaibar baban tahuyai ibn akhtab wanda shine sayyid wato ainihin sayyid na banu nadir shine shugaban kabilar banu nadir mahaifin safiya an kashe shi a yakin da aka yi ahzab shekarar da aka yi ahzab shekara ta biyar saboda makircin da ya yi wato shi bayan ma rasuwar shi ne annabi ya auri na safiya domin farkon abin da ya faru banun nabir su suka fara mawa annabi sallallahu makirci da shirin kashe shi bayan an yi yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin annabi da dukkan yahudawan madina banu nadir banu kainuka da banu kuraiza an fahimci wannan ko to banu nadir suka gayyaci annabi taro ya zauna suka yi kokarin su jefo wani katon dutse daga saman daki su dan ya danne shi ya mutu a taro ne aka zo aka zauna mutum kusan hamsin daga baya aka yi tararragewa aka yi tararragewa sai da aka bar daga annabi sai mutum biyu su ma suka tashi aka bar shi shi kadai ana jiran wancan kawai ya turo dutsen ya danne shi mala'ika jibril ya zo ya sanar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ya umarci sahabban shi da su je su tada su aka kore su ya suka koma wato ainihin a haiba wanda wani gari ne mai yawan ganuwa da dabinai da wane ne a gefen madina suka koma can to lokacin da aka yi yakin uhud shi huyai ibn al-akhtab da shi da abdullah bin ubay bin salul suka hada baki suka tafi madina suka tafi makka ko kuma huyai shi ya je da yawon wato ainihin abdullah bin ubay aka suka je suka ba ma wa mushrikai shawarwari suka ziga su za su ba su makamai da mutane da kaza su ma ghatafan suka hada baki da su shine aka hada rundunonin suka zama al-ahzab da su munafikai ba su ji daman munafiki sai dai ya zira ka su ba su je yakin ba ba yiwa suna dai tare da Allah suka koma gefe kuma daga ba an fahimci wannan ai so dan haka a lokacin da mushirikai suka zo Allah ya aiko iska da sanyi da guguwa da kaza kuma aka samu wani musulmi daga kabilar Zattufan ya je ya samu Qurayshawa ya kwatanta musu gashi gashi Quray ba fa ko kuma shehu yayi da farko ya samu kabilar Quray ba domin abin da ya faru hanyoyin da za su iya shigowa Madina su Ahzab musulmai duk sun kiyaye su hanya ɗaya ce bari take fili kuma aka haƙa rami da shawarar bunga salman al-faris al-bahith an al-haqiqa radiyallahu an to sai zamanto hanyar da za su iya shigowa kuma akwai kofofi da ganuyoyi na banu quraiza su kuma akwai yarjejeniya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi huyai ibn al-akhtab wanda shi ma shugaba ne a banu nadir ko su an kora su quraiza sai je ya samu a wato ainihin ka'ab ka'ab ibn al-ashraf yake ko wani abu makamancin haka wanda shine shugaban kabila ta quraiza shi kuma ba ibn al-ashraf ba ka'ab ibn wani abu dai haka eh ibn hubab ko a ba ka'ab al-ahbar ka'ab dai sunan shi ai yahudawa suna yawan sa ka'ab haka sai je ya same shi ya ce to ga su abu sufiyan ne sufiyan sun zo tare da jam'i mai yawa yanzu kai kadai suke fatan ka buɗe musu hanya su shiga su gama da wancan mutum in suka shiga sun ma alkawarin kaza kaza za a raba ganima za a yi kaza za a yi kaza da ya ƙi yadda daga baya ya amince to shine wani daga kabilar ghatufan musulmi ne ba su san ya musulunta ba aka zo ya samu annabi ya ce ka bani shawara ka bani izini kawai na yi wasu 'yan dabaru na aka yi je ya hure mawa annabi ya bashi izini ya je ya hure mawa ƙwaraiza kunne cewa kar su sake su yadda ya dawo gurin mushrikai ya ce ƙwaraiza sun yi kaza suna so su kama wasu manya daga ciki ya dai samu ya haɗa 'yan dabaru wannan ya sa huttar tasu sai ka samu iftirab kafin su samu su shawo kan lamarin ƙuraizan daga baya tabbas sun buɗe hanyar amma kuma Allah ta'ala bai ba su sa'a ba su mushrika to lokacin da abin ya faru sai shehu yayi ibn al-akhtab dama mai shu'um ne yana da shu'um ce kwarai sun san shi a tsabibi ne yahudawan suka yi alkawari da shi su banu a ƙuraiza idan har ahzab sun koma ba su kashe annabi su sallama da sahabban shi ba yanzu ya za a ce zan shigo cikin ku duk abin da zai same ku ya same ni ne kuma wai suka yadda to kuma haka aka da ƙuraishawa su abu sufyan suka koma sai huye ya dawo ya shiga cikin hisin na banu ƙuraiba nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tura sa'ad bin abi ibn mu'az cewa ya hukunci a kansu lokacin ba shi ma da lafiya an harbe shi a akahal din shi sa'ad bin mu'adhin ya yi umarni a kashe duk wasu manya wanda suke balagagu daga cikinsu sauran a kama a matsayin bari to kuma haka aka da aka zo kakkashewa ana aka kashe shehuyai ibn al-akhtab an fahimci wannan ko to bayan wannan shekaran ne da shekara daya aka yi fatihu khaybar kuma nabi ya ce to su ma ban nabi din sun ja ma kansu a bi su khaybar din aje ya kwace ta da aka je cikin asira da aka kamo akwai na safiya radiyallahu anha da aka zo aka raba sai annabi ya ba dahiyatul kalbi ita sai wani sahabi ya ba shi shawara saboda kyawunta da dangantakarta matsayinta matsayinta ta diyar shugaba cikin jama'a su kenan annabi ne ya kamata sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mallake ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta ya ba dihiya wata wata ruwa ma ya ce ya zabi biyu ya zaba to shine wancan tababan ba jabbar yake ta maganganu marasa daɗi akan wannan qadiya in ya halatta uba ya kyauta ya anshe ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim an gane wannan ko ya annabi ya ce duka an fasa ba za a ba shi ba me a ciki ba komai a ciki ai wannan tunda an dama Allah annabi ya ce anta wa abuka anta wa maluka li abika to yana ga manzanka kuma sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wanda yake shi ghalabata alaihi shiqwatuhu wa kana min ad-dallin bayan da ka iya da shi ومن يرد فتنته فلن تملك له من الله فلن تملك له من الله شيئا Allah ka tsare mu daga tabiwa almuhim karatun ban so in ja shi ba haka wasu haƙa'iq ne wanda suna da kyau a san su to shi kaga huyai yayi inadi yayi istikbari hakan nan ka'ab ibn al-ashraf wanda yake khabith ne kwarai ka'ab ibn al-ashraf mawaki ne daga cikin kabilan nadir kabilar da ta suhiye an fahimta ko wanda ya kasance ibnu ishaq yana cewa mutumin balaraban ƙauye ne asalin shi daga kabilan nabahan yake kabilan nabahan wanda su wani bakan ne daga kabila ta fai baban shi ya kasance ya kashe wani a jahiliya sai ya gudo garin madina sai muhalafa da banun nabir har ya zama mai daraja a cikin su saboda nabaha da sauransu da yake da shi daga baya ya auri wata mata mai suna uqaila bintu abil haqiq daga cikin yahudawa ta haifa mishi ka'ab ibn al-ashraf wanda ka'ab yana cikin ka'ab al-ashraf yana cikin waɗanda suka dinga cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama musamman bayan an yi yakin wato badar aka yakin badar yayi wasu waƙe yana suka ga musulunci da yake cewa tahanat raha badrin limahlaki ahlihi wa limashhad badrin tastahil tustahallu wa tudma'u قتلت سرات الناس حول حياضهم لا تبعد إن الملوك لتسرع كم قد أصيب به من أبيض مازل ذي بهجة يأوي إليه الضياع حسان بن ثابت بيكالي شو في ميدا مشمرتن أبكى لكعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجدعا لا يسمع ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تصح لها العيون وتدمع وتدمع فأبكي فقد, فأبكي فقد أبكيت عبدا راضعا شبه الكليب إلى الكليبة يتبع ولقد شفى الرحمن منا سيدا وأهان قوما قاتلوه وصدعوا ونجا ونجا وأفلت منهم من, من قلبه شغف يظل لخوفه يتصدع wata mace ta mai raddi daga cikin matan musulmai daga cikin kabilan marid ko murid wanda suke hulafa'u ne na banu umayya wanda ana kiransu alja'adira kama ta ce mushi تحنن هذا العبد كل تحنن يبكي على قتلى وليس بناصب بكت عين بكت عين من يبكي لبدر وأهله وعلت بمثليها لؤي بن غالب فليت الذي ضرجوا بدمائهم يرى ما بهم من كان بين الأخاشب فيعلم حقا عن يقين ويبصر مجرهم فوق اللحى والحواجب da haka akwai radduka da yawa kan da ibn isa ya faɗa cikin sira da aka mayar mawa shi wannan ka'ab ibn al-ashraf wanda kisan shi tarihi ne wanda yake sananne tabbatacce cikin bukhari muhammad ibn maslama daga cikin kabilar abdul suke da suna daga cikin kabila ta abdul ashahal kabila ta ansar bangaren khazraj kenan to da shi da wasu mutane suka haɗa kai wurin kashe shi don annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da cewa waye zai je ya kashe mun shi ka'ab ibn al-ashraf li'annahu adha Allah wa rasulahu to shine Muhammad bin Maslama yace zan je ya Rasulullah to Ka'ab ibn al-Ashraf yana cikin Abu Talib barde ne kwarai jarumi ne kuma yana da dukiya gidan shi akwai tsaro da sauransu haka sai Muhammad bin Maslama zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah kashe shi fa da da dubara ne nake so in kashe shi dan haka ina so zan dan faɗi wani abu a kanka ka bani dama Nabi ya ce ba komi dama al-harbu khud'a ko ya ce ka je ka yi abin da ya dace aka dai je ya samu Ka'ab bin al-Ashraf sai ya nuna mishi kalan sun gaji da biyayyar da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallama haka yanzu yana suna so su nemi taimako daga gare shi ya ba su mazaje da kaza za su je su gama da shi sai ya ce eh wannan ka zo da amma ni ya ce ka san komai ni fa da farashi nake yi ne jinginar da za ku bani ce ka faɗa ce ku bani matan ku a matsayin jingina dama dan iska ne kuma sai ce ya za mu baka matan mu matan mu su din wa larabawa kauyawa sai kai da kake mai kyau mai daraja ce ya gaskiya ce to ku bani matasan ku suka ce a gaba sai a dinga zagin mu mana a ce ƴaƴan mu za mu je mu kai jinjina da shi ce to me za ku kawo ce makamai za mu kawo maka asliha su ne jingina da haka sai in zo mu yarjejeniya da kai da daddare ya fi sirri sai ce to babu matsala to sai ka'ab sai Muhammad bin Maslama sai ya samu Abu Wa'ila wanda dan uwan Ka'ab bin Ashraf ne ta bangaren Ar-Raba'a ɗan uwan shi ne na shayarwa ya samu abu wa'ila ya samu abbad ibn bishir da wato ainihin su dai hudu haka sai suka tafi amma su biyu suka shiga ciki biyu suna gadin kofa da shi muhammad bin maslama da abu wa'ila da abu wa'ila ɗan gida ne haka suka zo suka shiga na da wata matar shi kyakkyawa haka sai take ce mushi fa a bakin kofa ta ji wani sauti kamar wato ainihin sautin nan kamar gudun da ba kai ko na makamancin wato sautin maza sai ce hawa kowa ba ne dan uwana ne Muhammad bin Maslama da kuma dan uwana Abu Ya'il ta ce da daddaren nan zaka fita zai ce ai jarumi baya tsoron tattaunawa da daddare suka fita kalan ya fito daga uwar ɗaka ya shigo falo akwai masu gadi haka da sauransu amma da cikin duhu ne da haka da ya zo Ahmad Maslama ya ce mishi kai wannan gashin naka fa ba ya haɗu ya sha kum ya sha kaza ce ha ba ai mata ta ba wasa ba ce sai na ji kana wani kanshi zan iya shinshina kanka ya ce ya miƙo mai kai ya shinshina ya miƙa ma abubuwa ila ɗin ya shinshina ya ƙara maimaita ɗan miƙo min kanka dama ya ce ma abubuwa ila da na riƙe kanshi na damƙe shi da kyau kawai sarauya ya ƙara miƙo kansa ya sa shi a loko sai shi wancan abu wa'ila ɗin ya sa takobi sai ya sara kanshi wasu ka ce a shi muhammad musulama da kanshi ne ya sare ya sara wuyan shi ruwayoyi ne suna da yawa an fahimta ku to sai matar ta yi ihu dai waɗanda suke gadi a cikin gida duka suka gama da su suka kakkashe su to na bakin kofa suna da yawa kuma katangan na da tsawo daga shi yanzu abu wa'ila sai kawai ya ba saji a matsayin bai san mamiye tunda shi ɗan gida ne misali shi kuma muhammad bin masalama ya kama katanga doguwa ce kwarai ya hau yadda kafa ta kare a haka a karyan ba su kama shi ba ba su kama shi ba ya isa har gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran mutum biyun suka dafa mushi dai wanda suka fito aka dan babbarar da su aka karasa gaban manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya kama kafar shi ya shafa ya mai addu'a nan take ta warke har ma yake ya manta ta dama ce ko ta hagu ne ta kare ya manta daga baya to abin da ya aikata ne sai ya koma gida ya ta kuka kalmar da ya faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci baya shan abin sha labari ya samu annabi sallallahu ya ce a kira shi me ya faru ya ce kaji kaji na faɗi magana mara daɗi akan nabi ya ce mai ba komi Allah ya gani yarka an fahimta ko to aka kashe Ka'ab ibn al-Ashraf to kaga shi ma da wasunsu a kafircinsu kafirci ne na inaji da istikbar wa kufru man taraka salata inadan wastikbara kafircin wanda ya bar sallah bisa inadi kangarewa da nuna girman kai wannan shi ma kaga kafircinsu wa kufru man taraka salata inadan wastikbara kufru inadin wastikbarin kenan kafircin wanda ya bar sallah a ma'ana bai yarda da ita ba kafirci ne na inadi da istikbar tunda mun ji ra'ayin malam a baya kan cewa wanda ya bar ta takasulan ba kafiri bane ba amma mun san me fatawa ta al-Imam Ahmad da kuma abin da aikin sahabbai ko kuma ra'ayinsu ya haɗu a kai sai ce wa muhalun an yantafi yanqiyadul jawarihi bil a'mal adh-dhahira ma'a thubuti 'amal al-qalbi yace abu ne da ba zai yiwu ba a ce aikin gabbai ya koru ayyuka na zahiri amma kuma a ce zuciya tana tabbace da imani an fahimta a ce zuciyar shi na cike da imani amma baya sallah baya salati baya duk wani aiki na musulunci ce wannan abu ne muhal ba zai yiwu ba haka kenan dai maganar muta cewa wanda ya bar sallah ta kasulan ya kafarta dole za ta dawo domin mutum ya ce yana da imani amma baya sallah wanda ita ce mai a'zamul ibadat kuma sai na Umar ya ce man dayya'aha fa huwa lima siwaha abiya inda zo cikin muwabba duk wanda ya tozarta sallah sai ya fi tozarta wanda ba aikin da ba ita ba mutumin da baya sallah kai ka yadda da cewa yana azumi wallahi ban ban taba yadda in duk jiki na kunne ne ba zai yiwu ba mutumin nan baya sallah amma da ramadan ya zo min da bakin shi a bushe ko shi yana azumi fetur ya shafa a leban shi ba wani nan ba azumin da yake da ya faci idan ka sai ya ci abinci ƙarya ne an fahimci wannan ko to duk wanda baya baya aikata ayyuka na musulunci baki ɗaya gaban shi ba su san meye biyayya ga Allah ba amma kuma ya ce zuciyar shi na cike da imani wannan muhalli wato abu ne da ba zai yiwu ba an fahimta ko daga raddi ne zuwa ga suwa masu cewa aiki baya shiga cikin musamman iman wace firka ne daga cikin firka murji'a da baki haba malaya ai yanzu kun ki wayewa ilimi da baki kawai kai magana yawwa amma rada ba ta yi murji'a ahsant yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb wannan hadisi ne sananne muttafaqun alaihi bukhari ya fitar da wato wannan hadisi hadisi na 52 muslim 1599 a wannan bayanai kuma ya yi lakhaso su daga cikin littafin ma'arijul qabul ma'ariju al-qabul juz'i na biyu safa ta sha tara ma'arijul qabul littafi ne na al-hafiz wato hafiz bin ahmad al-hakami hafiz ibn ahmad al-hakami wanda ya rasu shekara ta 1377 da ainihin wato bakwai kenan kusan shekara dai arba'in da rasuwar shi to shi asalin littafin sharhi ne na sullamul wusul ila ilmi usul shi yayi littafin kuma shi yayi sharhin shi sullamul wusul ila ilmi al-usul sai mai sharhi mai suna wato ma'arijul qabul sharh sullamil wusul mafhum to za mu koma cikin matni ba sai an karanta ba saboda lokaci qala ce wa hadhihi almas'alatu mas'alatun kabiratun tawila wannan mas'ala mas'ala ce mai girma kuma mai tsawo na cewa kafirci zai iya zama inadi zai iya zama kaza تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس matsalar za ta bayyana gare ka idan ka lura da ita cikin harussan mutane tara man ya arifu wa ya turuku al'amal za ka ga mutumin da ya san gaskiya amma baya aiki bihi da wannan gaskiya li khawfi naqsin dunya naqsi dunyan aw jahin aw madara aw mudaratin saboda tsoron kar duniyar shi ta ragu abin da yake samu a duniya ko kuma matsayin shi ya rasa matsayin shi aw mudaratin ko kuma saboda mudaratu kawai wato mujamala da mutane ba so ya bata ma kowa asali kalmar mudaratu ita ta fi dama-dama akan mudahana ko wato ainihin mujamala duk da mujamala kalma ce mu'asara wadda galibi misrawa ke amfani da ita kuma ita ta hallakar da su illa man rahimallah mujamala shine yana cikin babban asas na ikhwan نعمل سواسية فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا ka zauna da kowa kawai ka ka bata ma kowa in kirista ne ka yi kokarin kiyaye harshen ka daga duk abin da zaka faɗa ran shi ya ɓaci ko da ayar qur'ani ce ko da sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan munafincin mujamala ta fi kama da a kira ta munafinci kai tsaye kawai ka zan mutazabbibi kawai ka je ma wancan biwajihin ka je ma wancan biwajihin ukhra aw akhar to kaga wannan a musulunci bai zo da shi ba waddu law tudhinu fayudhinu Allah ce wala tuti' kullu halafin mahin hamazin masha'in binamin zuwa karshe yace kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أما دك وأنا آيوي أكتي كرأي أيكي لسو وأنا بيداتي وحرامني بل إيا سنقلت لمتندق الديني الله كسرين ودن هكا wani yanayin hakan saboda mudaratu asalin mudaratu akwai bunga ibn abidduniya ya rubuta littafin mudaratun nasi yadda za ka zauna da mutane lafiya amma kuma ba tare da ka saki aƙidarka ba ba tare da ka ɓoye gaskiya ba amma dai ta inda kowa za ka mu'amalance shi da gwargwadon yanayin shi da wada'in shi da kuma zarfin da ake ciki an fahimci wannan ko daga ya ta kawo hadisai irin na mu'amalar annabi ga arab mu'amalar shi da mu'allafatu qulubihim da sauransu wannan mudaratu ne ba daidai yake da ainihin wato ainihin mudahana ko kuma mujamala ba an fahimci wannan ko to amma kalmar da malam ya kawo na mudaratu ta fi tabbakuwa akan mudahana shine yana so ya karkata ga kowa ta inda ba zai fata ma kowa ba wannan yasa ya ki aikata ayyuka na musulunci wa tara man ya'malu bihi zahiran la batina akwai da zaga yana aiki da musuluncin a bayyana amma a zuci bai kai zuciyar shi ba فإذا سألته أما يعتقده قلبه فإذا هو لا يعرفه لكاتم بيش ميزوت يشتكي قدرت أكن الدين سيقى بيسان كومي با ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أما سيدي إن كان سوك بمبان سيكما كسام كظمة كم بصيرة واجبنك كفهمت آيوي بدابي دقلتا فن الله أولهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأن آية تقباتا kaga cewa innan munafakan sun faɗi kalmar suka ce kawai ba a suke ba ta kai zuciyarsu ba amma Allah ya ce ta ku kawo wani hanzari kun kafurta bayan bayan imanin ku fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabati atan ya kawo lamba bai kamata a kira su sahabbai ba waɗanda suka yi wannan wanda ya zama Allah ya ambace su sun kafurta malam ainihin wato a ƙasa لا يصح لا يصح إطلاق اسم الصحابي على من كفر وبقي على كفره أو نفاقه الأكبر annifaqul i'tiqadi kenan wanda ya zama kafiri ne ya zauna kan kafircin shi bai tuba ba wanda suka tuba kamar Abdullah ibn Abi Samh ibn Abi Samh shi kaga wannan ya tuba ba za a kira shi kafiri ba yanda musuluncin shi ya dawo suhbar shi ta dawo amma su ibn al-akhtal da suka yi ridda kaga ba za a kira su sahabbai ba aka kashe su a matsayin murtadduna ba za a kira su sahabbai ba an fahimci wannan ko haka na wanda yake munafiki munafinci bayyananne babban munafinci al-i'tiqad wa Abdullah bin Ubay bin Salul daga ba sahabi bane ba قال الحافظ ابن حجر وهو يعني الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح من منكر تاشي لكن يكون نزهة النظر شرهنا نخبة الفكر صفات همسن دبيار قال يتي idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabati idan ya zama ya kira su sahabbai sun shiga cikin sunan kawai an gane ko alladina ghazaw ar-ruma wanda suka yaki rum an tafi yakin tabuka da su ma annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaru bi sababi kalimatin sun kafurta saboda wata kalma qaluha ala wajhi al-mazahi wal-la'ib sun faɗi kalmar ne ta fuskar zolaya kawai ba'a ne da wasa ba da gaske suke ba تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد, لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها to in ka fahimci wannan zai bayyana gare ka cewa wanda ya furta kalmar kafirci ko ya aikata aikin kafirci wai don tsoron kan dukiyar shi ta samu matsala ko tsoron kan matsayin shi ya ƙasa ko kuma don ya mudaratu ya zauna da kowa lafiya da haka zai iya faɗan kalma ta kafirci ko ya aikata aiki na kafirci don ya yi mudaratu ga wani wannan kafircin shi shi ya fi girma akan wanda ya faɗi wata kalma don yayi ba'a ko zolaya da ita muna gudu ne saboda muna karanta a guje saboda matsalolin da sun gabata wala ce wal ayatu thaniya aya ta biyu da yayi wajaba ka fahimce ta qauluhu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala bayan imanin shi da mumini ne amma yazo ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan min ba'di imanihi illa man ukriha banda dai wanda ya zama tilasta mushi akai wa qalbuhu mutma'innun bil imani zuciyar shi na cike da imani to wannan shi bai shiga cikin wannan wa'idin ba inda ya kamata ayar ya karasa ta man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai ce mi fa ulaika walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim walakin man sharaha bil kufri sadran shine karashan bayani duk wanda ya kafirce ma Allah ya zama zuciyar shi ta buɗu ta karɓi kafircin nan to wannan tsinuwar Allah subhanahu wata'ala ta tabbata a kan shi yana da tsananin azabar Allah subhanahu wata'ala alayhim ghadabun min Allah fushin Allah ya tabbata a kansu kenan illa man ukriha su an togace su ba su cikin wannan azaba wanda ya zama tilasta mushi aka ya faɗi kalma ta kafirci mala ya ce falam ya adari Allah min ha'ula'i illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil iman ba wanda Allah ta'ala ya yi mawa uzuri cikin mutanen nan sai wanda ya zama tilasta mushi aka yi akan ya faɗi wani kalma ta kafirci in ba haka ba a kashe shi da sharaɗi in zuciyar shi tana cike da imani ba a tilasta ma zuciya ba a tilasta ma zuciya an aka matsa maka har ka canza ra'ayinka to ka kafurta ka canza ra'ayinka akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan Allah ko akan alqur'ani ko wani abu daga cikin shara'i'ul islam ka canza ra'ayinka daga abin da yake akadi ne wanda dole sai da shi za a shiga aljanna in dai ka canza kudurin zuci to kawai ka fita daga musulunci amma in dai a baki ne kawai zaka faɗa aiki an yi sabani a tilasta wa mutum ya yi sujada wa gunki wasu ka ce in dai aiki ne ba zai yiwu ba sai dai in furuci ne kalma ce wannan shine aka samu nasi a kai an fahimci wannan ko ina ne wa amma ghayru hadha faqad kafara ba'da imanihi sawa'an fa'alahu khawfan aw mudaratan aw mashahhatan bi watanihi duk ɗaya ne ya aikata ne saboda tsoro ko saboda mudaratun nasi ko kuma kawai wato tsabar yanda yake kwallafa da garin shi aw ahlihi ko iyalan shi aw ashirati ko dangin shi aw mali ko dukiyar shi dan ya kare su dan ya ba su kariya dan ya kubuta da su aw fi'lihi ko kuma wani aiki nashi ala wajhil mazhi da ya aikata shi a fuska ta ainihin wato mazah fuska ta ba'a aw li ghairi zalika min al aghrab ko kuma da makamancin haka daga cikin wasu dalilai ko wasu manufofi illal mukraha kawai sai dai wanda aka tilasta shi kadai aka togace wal ayatu tadullu ala tadullu ala hadha min jihatayn ayat tana nuni akan haka ta fuskoki biyu al'ula qawluhu illa man ukriha yace sai dai wanda aka tilasta mushi falam yastathni Allah illa al-mukraha ba wanda Allah ya togace sai wanda aka tilasta wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa ala al-amali aw al-kalam abu ne sananne cewa mutum ba a tilasta mishi akan komi sai abin da yake aiki ne ko kuma magana wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun alaiha amma aqidar zuci ba wanda za a tilasta akan ta ba wanda zai sa ka zama kafiri a zuciyarka sai dai in kai kaso والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وسكافري الله يتسن كافر تسود سن بيبي تراي والدنيا أكل لاهرة وصرح أن هذا الكفر والعذاب في ألا يبين وأن كافر تيد عذاب الدزاس شقتك لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل bai zama saboda sanadin wani mummunan kuduri ko kuma saboda jahiltar addini ba awil bughdi lid-dini aw mahabbatul kufri bai zama saboda kiyayya ga addini ko kuma son kafirci ba wa inda ma sababuhu anna lahu fi dhalika hazzan min hududid dunya kawai abin da yasa ya kafirta saboda yana da wani wani rabo daga cikin rabon duniya saboda wani kaddara daga cikin kadarorin duniya yasa yake musulunta kar ya rasa dukiyar shi kar ya rasa matsayin shi kar ya me yasa ubay abdullahi bin ubay bin salul yake musulunta ai wannan matsayin da darajar ne yake ta mayaki an so a nada shi shugaban ansaru zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sarautar gargajiya ta ki ainihin wato naduwa an fahimci wannan ko to da idan mutum ya zamanto idan wani abin duniya ya hana shi musulunta za a mai azaba saboda Allah ya ce zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah shi yasa aka yi musu azaba sai ce fa asarahu ala ad-dini sai ya fifita abin duniyan nan akan addini wannan shi yasa wato ainihin aka yi mushi azaba kaga yana nuna cewa ko da a ce ba wai a zuciyar shi ya yi ƙudurin cewa addinin nan na ƙarya ne ba ko da ya yarda addinin gaskiya ne amma sai ya zamanto ya ƙi shiga saboda tsoron wa dukiyar shi ta lalace ko ta halaka ko kuma matsayin shi ko na abu dai na duniya an gane ko istahabbul hayata duniya ala al-akhirah to wannan kaga ya zama shine sanadiyar kafircin shi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai lamba kasa waccan aya illa man ukriha أخرج ابن أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصحاه وابن مردوية والبيهقي وابن عساكر بسم فتد وأن حديثي ثم ابن سعد جزئي نأوك صفات تقريبي لتمانين دترة سكن الطبقات الكبرى ابن جرير الطبري جزئي نشاء صفحة تقريبي لتلاتين دهولو سكن التفسير لمبر أثر ندبو شاء أكل تقريبي لهمسن دشدة ابن أبي حاتم أثر ندبو شاء أكل تقريبي لإشرين دبير الحاكم سكن مستدرك جزئي نبي صفحة تقريبي أكل همسن دبقي إنغن تاشي على شرط شيخين يجي kuma zahabi ya wafaka mushi ibn marduya albayhaqi cikin al-kubra juz'i na 8 safa ta 208 ibn asakir cikin tarihu dimashqa juz'i na 43 safa ta 370 wato ainihin uku hakan nan abu nu'aymin cikin hilya ya fitar da hadisi من طريق أبي عبيدة بن عبد محمد بن عمار عن أبيه قال daga Muhammad ibn Ammar dan gidan Ammar ibn Yasir yace akhadha al-mushrikuna Ammar ibn Yasir falam yatrukuhu hatta sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun kama Ammar suna ta azabtar da shi ba su kyale shi ba har sai da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam suka tilasta mushi sai ya faɗi wata kalma wadda take aibantawa ne da tankisi ga janibin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dhakara alihatahum bi khairin kuma ya ambaci iya wato ababen bautarsu da alkhairi ya yabi goma kansu fatara kuhu sai suka kyale shi falamma atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama da ammaru ya zo gurin annabi sallama kale sai annabi ya ce mishi ma wara'aka me ya faru ne kale sai ya ce sharrun na shiga cikin matsala na shiga uku na lalace ina ta kuka a wata riwaya ma taraktu ma turiktu hatta niltu minka ba a kyale ni ba har sai da na taɓa mutuncinka ya rasulallah ka matsa mishi in ba ka ba za a kashe shi wanda fa an kashe mahaifin shi an kashe mahaifiyar shi duk a gaban shi ina fata an fahimci wannan da haka aka matsa mishi wa zakartu alihatahum bi khairin kuma sai da suka sa na yabi gumakansu qala kaifa tajidu qalbaka nabi yace me kake ji a ranka qala sai yace mutma'innan bil iman zuciyata tana cike da imani na natsa da imani zuciyata natsa take da imani qala in adu in suka ma ƙara dawowa suka matsa maka fa'ud ka ƙara maimaitawa in dai zuciyarka na cike da imani ba da gaske bane ba dan ka kubutar da kanka ne ana zalatil ayatu sai wannan aya ta sauka kamar yadda muka ji alhakim ya inganta wannan asar hakan nan zahabi hakan nan ibnu kathirin cikin littafin shi irshadul faqih a juz'i na biyu safa ta 298 da biyar يتي إسناده صحيح يتي وزاد بعضهم وفي هذا أنزلت من كفر بالله من بعد إيمانه الآية الحافظ سكن الدراية جزء نبي صفا تقريبا تسعين دبكو يتي إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه شردين إن محمد بن عمار يا زد قبابا شدون با قبابا شكسة تفارو شي با صحابي بن شي تابعين bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ma aka haife shi an fahimci wannan ko to kenan sai ya ce amma rubun yasir kaza kaza mahaifin shi kenan kaza kaza ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga akwai inkifai kenan to idan daga mahaifin shi ya ji to kissar za ta kubuta amma dai shekul albani cikin wato ainihin sahihu fiqh sira shafi na ɗari da uku ba fi kawai sunna ba fi kawai asira ta ghazali da ya aiki a ciki sai ce fi subuti hada siyaqi nazarun wa illatuhu al-irsal akwai abin dubawa cikin siyakin wannan wato ainihin siyaki tabbatar wannan siyaki na wannan asari so da akwai illa ta irsali a ciki wa muhammad ibn ammar bin yasirin tabi'i ne kenan kissa sai ta zamanto mursala ce na fata an fahimci wannan amma dai abu ne shahararre a gurin malaman tafsiri da malaman fiqh kan cewa wannan aya ta sauka a kan ammar bin yasir to shaharar wannan kissa zai iya yiwa ta zamanto ta karfafi wannan asar ɗin an fahimci wannan ko zai iya yiwuwa ta zamanto ta karfafi wannan asar ɗin to fal'ad marzuq ya ce tamma kitabu kashfi shubuhati walhamdulillahi rabbil alamin wa kana al-faragh min at-ta'liq ala hadha al-kitab laylat al-jum'a التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وخمسة عشر ستة وعشرين shida ga watan rabiul awal dubu ɗaya da ɗari hudu da sha biyar yanzu muna da arba'in da hudu kusan shekara talatin kenan ko shekara ishirin da tara haka ne shekara ishirin da tara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم ma'ana wannan ta'alikin lokacin da ya ila shi ba rubuta littafin ba rubuta littafi shekara ɗari biyu ne da suka wuce an fahimci wannan ai Allah ta'ala ya samu dace to ya kuke gani kan waɗancan bayanan mu basu ko daga baya in mun samu lokaci sai mu samu tahayyunin wata dama mu karanta su ko da a daura sai a dinga tunamu eh ko muna iya sa alhamis kawai ko eh ko kuma kan mu shiga cikin ko kuma kawai kafin mu shiga kitabu tauhid sati mai zuwa sai mu yi shi an gane ko a yi karfe da zafi zafi ake dukan shi sati mai zuwa ranar litinin sai mu karanta shi insha Allah so da akwai bayanai masu muhimmanci kuma ko wasu kalmomi da muka ji muhtamala cikin littafi don ma dai muna bi tare da wa'innan ta'alikat din akwai wasu kalmomi waɗanda makiya da'awa ta sunna da'awa ta salafiya suke kamawa a matsayin hujja domin su jifi muhammad bin abdul wahab da ma ahlus sunna wal jama'a ala wajhi al'am da cewa takfiriyuna ne masu kafirta mutane an fahimci wannan ko to akwai wasu bayanai da malam ya kawo a nan dangane da mas'ala ta al'udhuru bil jahl da kuma tafsirul muayyan da alfarqu baina qiyami wa fahmi al hujja hujja ta tsayu kan mutum ko kuwa a ya fahimci hujja an gane wannan ko yana da yawa ko kenan to muna iya sa shi alhamis a fito tun sha ɗaya ba wani mana iko alhamis muka fito sha ɗaya sai mu karanta shi zai dai wuya balaga ta samu in ta samu shiga sai mu shigar da ita insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم